ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na ranar litinin 25 ga wata na rabi'un al'akhir shekara ta 1446 wanda ya dace wa 28 in watan goma miladiya ta 2024 za mu yi darasi na hudu insha Allah ta'ala a cikin risala ko littahi na tathirul janan wal arkan an darani shirki wal kufran malam ya mana magana akan abin da ya shahi tauhidur rububiyya kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aikin Allah waye sama waye kasa waye halitta waye ki arzu duk wannan aikin Allah ne sannan magana ta biyu shine tauhidul uluhiyya ta Allah a cikin aikin da mu bayi za mu aikata idan zaka bauta wa Allah subhanahu wataala zaka yi sallah kai dan Allah zaka yi azumi kai dan Allah zaka yi duk wani aiki da ake samun lada to wani mahaluki baya da wani kaso a ciki inama cewa ana wani dan Allah kawai sannan malam ya mana magana akan me ake cewa ibada idan ka ce ibada ya ce wani suna ne shakundum wanda ya kumshi dukkan wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya yarda da shi wannan sai a kira shi da suna ibada farkon faruwan shirka a ban ƙasa kamar yadda abdullahi ibn abbasin Allah ƙara yarda a gare su ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin haka cewa sunayen wasu mutane ne mutanen ƙwarai waɗanda ake ga cewa 'yan ajin tubarkalla ne to waɗannan mutanen sai aka ɗoke su aka kuzuzuta su aka kai su wani matsayi aka riga ɗokan haƙƙin Allah ana ba su wannan shine farkon shirka a ban ƙasa Allah kare mu mun tsaya daidai maganar alhafiz ibn al-qayyim Allah ya rahama a gare shi yake cewa qala ghayru wahidin min as-salafi ya ce ba mutum ɗaya ba daga cikin magabata kenan da yawa daga cikin magabata sun faɗa lamma matu lokacin da mutanen ƙwarai suka mutu a cikin mutanen annabi nuhu aka fu ala kuburihim sai mutane suka lazimci ƙabirurrukan waɗannan mutanen ake kaiwa ana kawowa ake kaiwa ana kawowa aka lazimci ƙabarin aka fu ma'anahu lazimu thumma sawwaru tamathilahum sannan bayan haka kuma sai suka suranta gumakai na waɗannan mutanen kwarai a ce yanzu kamar malam wani sai a ce ya kamata a yi butun-butumin shi a sassaka a ajiye saboda murka kallo yana ƙara mana kuzari wajen bautan Allah haka suka yi falamma sun matsala alaihimul amadu sai zamani ya yi tsawo a gare su ana tahiya wanda suka yi suka wuce ɗiyansu suka suka wuce jikoki da suka zo fa'abaduhum sai aka shiga bauta waɗannan gumaka aka ce a ai uwayenku da kakanninku bauta musu suke yi da aka kuma ku bauta waɗannan abubuwa maliki cewa sababu shirki alghuluwu fi salihin yace sababin shirka ga Allah subhanahu wataala matashiyan farko ya ce iya da alaƙa da alghuluwu idan ka ce alghuluwu shine wuce gona da iri fi salihina a cikin al'amarin managartan bayi sai a ce wani ai mutum ne wanda yake na daban a cikin mutane da haka ai bai kamata a kyale shaka nan ba ya kamata irin abubuwa kaza da kaza waɗanda haƙƙin Allah ne sai a ɗauka a riƙa yi mishi daga nan shirka ta yi shirka ta faru malici wa min huna na'lamu anna shirka innama hadasa fi bani adama bi sababil ghuluwi fi salihin ya ce daga nan za mu gane cewa lalle shirka ga Allah ta afku ta faru a cikin ɗiyan adam bi sababil guluwi a dalilin wuce gona da iri fi salihi na game da managartan ɗiya a cewa ne ai ya wuce matsayi kaza da haka wasu abubuwan da ake yi wa Allah ma kawai bari a mushi to wannan shine asalin sababin shirka ga Allah subhanahu wata'ala wuce gona da iri a cikin al'amarin salihan bayi to ita wannan kalma ta al-ghulu ni ake nihi da ita malai ce wa ma'anar ghulu yace al-ifraqu bit ta'zimi bil qawli wal i'tiqad idan ka ce al-ghulu shine al-ifraq shine wuce inda aka ce ka tsaya eh bit ta'zim ta bangaren girmamawa bil qawli ko girmamawa ta hanyar maganganu da za ka riƙa yi wali atiqad ko kuma abin da za ka ƙudurce a cikin zuciyarka akan wannan mutumin da kake ga cewa salihin bawa ne wuce abin da ya kamata shine ya kai mutane zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wataala dan wa musulmi wannan shine muke gani a yau karara abin da ake wasu da yawa daga cikin malamai ana ga dan ya kai matsayi na malamta ya kai kaza sai ka ga wasu na mashi ruku'i wasu na mashi sujada ka ga mutum zai gaida malami sai ya zubewar was irin zubewar da ba a ma kowa ita sai Allah da sunan mi da sunan cewa ai shi wannan malami ne ko kuma wani kaza ne to wani shi ake cewa alhulu al-ifraqu bit ta'zim bil qawl wasu lokuta da maganganu da maganganu ana yi mutum ya kama wani shehi shi ko waliyi shi rika wasafta shi da sifofi irin na Allah subhanahu wata'ala haka ne ku waƙe-waƙe nawa aka yi da maganganu aka rika kwaɗin wasu wasu al'amuran da haƙƙin Allah ne sai a jingina ma wani malami ta wani iya daga cikin abubuwan da suke kai mutum zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wata'ala wali atiqad ko kuma ƙudurin zuci har a cikin ƙoƙon zuciyarka ka rika jin cewa in ka samu matsala da wani to dun ma wani abin da Allah yake maka wani ne na iya hanawa ƙwarai ai waɗanda suka yi imani da wasu kalan malumai ko shehunnai wanda ya kamata su ɗauke shi a matsayin izina ka duba ahalus sunna wanda bai da alaƙa da kowane ɗaya daga cikin waɗanda kake ga cewa dole sai an bi su za a rabauta amma kuma ana ta abubuwa ana ta walwala ana kaiwa ana kawowa da izinin Allah ashe wa yake yi Allah izina na biyu yaron da za a yi wa a cikin sunna ka duba da zai taso babu babu laya a wuyan shi ba kiri a tsakon shi sannan babu wani kiri a kafahuwan shi ko a damtsen shi amma kuma zai taso tabarakallahu masha Allahu la quwwata illa billah zaka ganshi tas bai da wata damuwa ko daya alama ne akan mi Allah shi yake yi ba wani kulle kullen ka bane ba ko rataye ratayenka wannan in baka yankali ba zai iya raba ka da musulunci lalata maka imaninka da haka maganganu da ƙudurin zuci akan cewa wani yana iya lalata abubuwa ko kuma mutum ya rika jin malamin a cikin zuciyar shi yadda ko Allah baya ji haka saboda zai iya yin komi akan abin da ya saba ma Allah baya jin shahi ko wani yauni amma idan ya zamanto magana ce ta malamin shi a wannan lokacin za ga yana kappa kappa kappa kappa addini ya ba da dama a girmama mutumin da yake malami ne amma a tsaya daidai iyakan addinin idan ka wuce wannan iyakar shine alghulu azarbabiya bahaushe yace wuce gona da iri ko yace wuce makaɗi da rawa to ba rawan bai inganta ba kidin ma bai inganta ba malice wali haza kala Allah ta'ala a dalilin haka Allah mai girma da buwaya yake cewa ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ya kuma abu talittahi al-yahud wan nasara la taghlu fi dinikum kar ku yi azarbabiya a cikin addininku ku wuce inda aka tsaida ku sannan ku sani wala taqulu ala Allah illa al-haqqa kar ku faɗi komi akan ubangiji subhanahu wataala in ba gaskiya ba me gaskiya abinda Allah ya turo annabin da Allah ya aiko muku don ya muku gargadi wannan abinda annabin ya zo da shi shine gaskiya wa ma siwahu duk abinda ba shi ba kuma bata ne wala taqulu ala Allah illa alhaq sai Allah ya ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi ku sani cewa kadai almasih isa dan maryam rasulullahi manzo ne na Allah wa kalimatuhu kalmar ubangiji ce wadda yayi wa'ayinta malaika yazo yayi ma maryamu alaiha salam na cewa kun fayakun kasance annabi isa ya kasance aka aiho shi annabi isa ba Allah bane ba kar ku faɗi cewa Allah ne Allah ce in tahu khairul lakum ku hasa ku hasa faɗin cewa annabi isa Allah ne ko dan Allah ne wannan shine mafi alheri a gare ku saboda faɗin wannan kalma kalma ce mai yauni Allah ke cewa sama ta kusa rikitewa gaba ɗaya ta zubo ko ba haka ba ƙasar ta tsatsage gabaki ɗaya ta daddare duwatsu su shige ciki me yasa an da aulin rahmani walada saboda an yi mi an yi da'awar cewa ubangiji yana da ɗa to da haka annabi isa alaihi salatu wassalam rasulullahi manzo ne na Allah kuma bawa ne na Allah ba Allah bane ba ba dan Allah bane ba kamar yadda su waɗanda suke kan hanya ta addinin kristanci suke ambatawa kuma kalma ce wadda tana da girma kware da gaske kuma duk mutumin da zai ce annabi isa Allah ne ko dan Allah ne Allah ya ce wannan mutumin kahuri ne waye hadi Allah hadi laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryama laƙad kafarar lazina ƙalu inna allaha salisu salasa Allah ce duk kafire ne turaka a aƙidan musulunci ba ma jin shakka ko nawa ko yaunin baki akan cewa mutumin da ya ce annabi isa Allah ne ko ɗayan Allah uku ne mu ce mashi kahuri wannan wani abu ne wanda yake na dinun bihi mu da shi ne ma muke bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala zamantakewan da za ka yi da mutumin da yake wani addini na harakar rayuwa daban kuma addini ya tsara irin waɗannan abubuwa mazalla ya zauna da yahuda a cikin garin madina an yi rayuwa an yi kaza an yi kaza amma magana ta addini kuma lakum dinukum wal yadin to nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al yahu al yahud wan nasara Allah ce la taglu fi dinikum kar ku azarbabiya a cikin addininku kar ku faɗi wani abu akan Allah in ba gaskiya ba ku sani annabi Isa bawan Allah ne manzo ne na Allah wannan shine iya darajar shi manzon Allah ne bawan Allah ne da suka daga shi suka wuce wannan matsayin sai suka ce Allah ne ko kuma suka ce ɗayan Allah uku ne Allah ce waɗannan mutanen sun kafirta kaga anan karka ce a ai abin da ya sa ma suka ga girman annabi isa hasa kai shi wannan matsayin ai dalilin ganin girman Allah ne a ba ruwan Allah da wannan inda Allah ya tsaida ku a nan za ku tsaya to haka al'amarin addini yake ko a cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda manzan Allah ya tsaida mu a kai mu tsaya a nan ga magana tana zawa a gaba malika ce ai la tufridu kar ku yi azarbabiya fi ta'azimihi wajen girmama shi annabi Isa hatta tarfa'uhu an manzilihi har ku daga shi an manzilatihi game da matsayin da yake da ku daga shi akan an manzilati game da matsayin da Allah ajje shi anan allati anzalahu Allah fiha wadda Allah ya sabke shi akanta daidai matsayin da Allah ya bashi bakin nan za ku tsaya yake cewa fatunazziluhu almanzilata allati la tambaghi illa lillah ku sabkar da shi ko ku ajje shi wani masabki ko wani ma'aunin da bai cancanci kowa ba in ba Allah ba kaga da kun ce abun bauta ne kun ce kaza ne to wannan kun shiga kuma gonan Allah subhanahu wataala shi kuma annabi Isa annabin Allah ne manzon Allah ne bawon Allah ne me yace qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya daga hwari ma da daga baki ce abdullahi ni bawan Allah ne take na iya nan a matsayin shi na bawa na ubangiji Allah ya sharrafa shi ya karrama shi da kasancewar shi ɗaya daga cikin manzanni bal manzanni ma waɗanda suke manya-manya amma inda Allah ya tsaida shi sai ku tsaida shi anan to wannan hamalin ya faru daga sama ne idan ka ce annabin da Allah subhanahu wata'ala ya turo da mala'ika ya yi busa ga maryamu kai tsaye fahamalatuhu fantaba za ta bihi makanan ƙasiyya فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا har zuwa inda aka aiho shi da irin matsayin da yake da wanda kai da ni da kai bamu da shi duk da irin wannan matakin da ya biyo amma iya nan a matsayin bawan Allah manzon Allah kuma annabin Allah ne to ya ce maka annabin da Allah ya turo an ce ku ajje shi inda Allah ajje shi ina wa yake magana malami wa yake magana malami ana magana annabi kuma annabin ma daga cikin ulul azmi minar rusuli annabi isa yana cikin su maliki ta wali haza warada alhadisu sahihu an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce a dalilin jerin gwanon wannan bayanin hadisi ingantacce zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisun umar umar yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala lalle manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce manzan allah ce la tuquruni kama aqaratil nasara isa ibn maryam manzan allah ce la tuquruni kar ku kuzuzuta ni wa faɗi wannan magana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam la tuƙuruni ai idan ka ce wannan kalimatu kalmata kuzuzutawa shine wuce gona da iri akan haƙƙin mutum ko ta hanyar yabo yabo wanda yake cike da ƙarya ko kuma ta hanyar abin da ya shafi wata girmama wanda addini bai yarda ita ba shine mazalla yake jan kunnan duk mutum mai imani la tuquruni kar da ku kuzuzuta ni ku kai ni inda Allah bai kai ni ba kama aqaratil nasara kamar yadda nasarawa suka kuzuzuta Isa ibn Maryama Isa dan Maryam manzon yake cewa innama ana abdun ku sani cewa ni bawa ne bawan Allah da haka faqulu ku fada ku kara abdullahi wa rasuluhu bawan Allah manzon Allah iya nan za ku ajiye wani shi ne jawabin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya yi me ma'ana haka mali ce ai la ta tajawazu alhadda fi madhi kar ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda za ka ji mutane sun cika wayoyinsu da kaɗe-kaɗe kiɗi da waƙa music na ƙarshe kuma aka yi magana su ce maka ai yabo ne suke saurare bal wani yana gama bautan Allah ne yake da sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen nan banda kiɗi da waƙa wanda abu ne mai muni kuma addini ya yi hani a kansu ƙara akan haka abin da ya yi muni kuma shine maganganun da ake yi a cikin wannan yaban waɗanda ba su da alaƙa da ƙur'ani da hadisi bal hasali ƙur'ani da hadisi suna yaƙan waɗannan maganganun saboda maganganun na shirka da daga manzala sallallahu alaihi wasallam da bashi matsayin ubangiji subhanahu wataala wanda shine yake cewa la tuduruni kar da ku yi haka kar da ku yi irin haka la tatajawazu alhadd fi mad'i kar ku wuce gona da iri wajen yabona kuma sai ka samu yabon nan suwa suke yin shi mafi yawa jahilai daga cikin musulmai ko ba ka ba mutum ya ɗauki wannan abin kamar shi kaɗai ne bautan Allah yabo ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wani abu ne wanda addini ya yarda da shi amma sai a bi ƙa'idodin addini kuma a ƙayyade shi ba haka bai kawai ke a sake duk kowane jahile bushe iska kawai don da iya da taratsi ko iya da daɗin murya sai ya zo ya riƙa rera abubuwan da addini yana cin karo da addini wannan baya halatta shi da mazalla ya ja kunne a kai shi ho duk abin da ke bautan Allah ne to jarraba ka ne Allah yake yi a ga wai shin tun da ma ka ce kai musulmi ne za ka tsaya daidai iyakan addinin ko kuma a za ka yi sabizarce kama wuce addinin ka shiga harakokin da kai ne za ka kirkira ma kanka kamar da ke samu daga cikin masu yabo ina suna yi hassan ibn sabit ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shahara da yin kalmomi da waƙe na yabo waƙe ba irin wannan kiɗi da waƙan ba da ake yana yi lokaci zuwa lokaci kalmomin da suke daidai da matsayin manzalla sallallahu alaihi wasallam a iyakan ƙur'ani da hadisi ba huta daga nan to amma yau zaka ga kalmomi daban in ka ce a'a wannan ba daidai bane sai kai tsaye saboda zalunci sai mutum ya ce baka san manzon Allah alhali kai kuma san manzon Allah ya sa ka yin magana akan wannan abu tun daga shi manzon Allah ya ce la tuquruni kar da ku yi kar ku kuzuzuta ni ku daga ni a cikin abin da bai cikin abin da addini shar'anta yace fatunziluni fauka manzilati allati anzalani Allahu biha sai ku sabke ni a wani matsayi ba matsayin da Allah sabke ni akan shi ba kenan daidai iyakan yanda Allah ya tsara ya dora ni akai ku tsaya daidai nan amma daga kun gitta kun zarce kun shiga wasu abubuwa to ko a lokacin kuma ku sai da za ku yi da kanku yace kama ghalatin nasara kamar yadda aka samu nasarawa sun wuce gona da iri fi isa akan al'amarin isa yake cewa fadda'au fihil uluhiyya sai suka yi da'awar cewa shi ma abin bauta ne suka ce Allah ne yana kashewa yana rayawa yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza to waɗannan maganganu da malam ya kawo sai ce walakin abal jahiluna wal muharrifuna illa mukhalafata amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wartika bi nahayi yace walakin sai dai kash abal jahiluna jahile sun ki wal muharrifuna da waɗanda suke karkata abubuwa daga kan asalin yanda suke a juya su kalli wani waje na daban sun ki illa mukhalafata amri rasulillah sai sun sabawa umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wartika bi nahayi da hawa da zama kan abin da mazalla ya hana shi ne ake ko da sunan yabo da sunan kasida da sunan wacece da sunan wane ne ka duba ka ga sharrin bid'a da sabizar ce a cikin addini a cikin abin da Allah bai umarni da manzon shi ba duk wani mawaki da ka sani a yau yana zamani sai a zo jeren maulidi sai a ce wannan wannan sune mawakan sha'iran manzon Allah ne wannan sai a ce wannan su ne wannan shi ne ba mali na manzan Allah kuma daga kagan shi kaga ɗan ƙwaya sak wanda a kowata mawaƙiya shakira take kowa eh wanda su kuma shakira ne na manzan Allah ka duba ga rashin kunya ga Allah da manzan shi ni ya gama addinin Allah da ba mali mutumin da yake da'awa a kan shan ƙwaya ba ra sallah ake bada shekara sha ɗaya ga wani wata ne man ne ko kowace shekara a ce wai wannan anniversar ne na 'yan kutukub Allah kiyaye to har su za a ga wannan layi ne na wannan su ba malin manzalla ne wannan su shakira ce wannan su wane ne wannan wane ne duka da sunan mi da sunan yabo shi yasa ka duba ka ga sallallahu alaihi wasallam yace la tuquruni kar da ku duka ya daga cikin linabluwakum sai ka ce mi ayyukum ahsanu amala wa zai kyautata aiki me kyautata aikin yin shi akan yanda manzalla ya tsaida ka ba aikin ba aikin kowa zai yi amma waye zai kyautata aikin me kyautata aikin shine yin shi akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabbatar da mu akai to mala ce zaka ga jahilai sun ki sai dai sun zauna akan wannan abin da manzalla ya hana da haka fanaqaduhu a'zama munaqadatan sai suka warware maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girman warwarewa sannan wadaha'u an-nasara fi guluwihim wa shirkihim kuma suka yi kamanceceniya da nasara a cikin wuce gona da iri da shirka ga Allah subhanahu wata'ala wa banau al-qibaba suka gina kubbobi za ga gashi nan wadaha'u kamanceceniya bal hasali ma daga wajensu ake kirkirwa ko ba ka ba ake ɗaukowa yanzu wannan kaɗe-kaɗen da aka fara su da badujala da wannan kayan kiɗi irin na zamani akwai wani daga cikin malamai da ke ba da labari su a can najeriya coci ma ake zuwa amsu wannan kayan kaɗe-kaɗen a aro su a zo a yi irin yabo irin su kuma wanda na manzalla mudaha kamanceceniya wa guluwihim sannan kuma da, da, da wuce gona da iri a cikin shirka ga Allah subhanahu wata'ala to kaga anan malam ya kama da dalili na farko a cikin qur'ani mai girma Allah ya ja hankalin ahlul kitabi malai kama da hadisin Umar ibn al-Khattab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar da ku wuce gona da iri a cikin al'amari na idan aka wuce annabawa wa yake da wata daraja sama da su babu idan aka ce maka karkama annabi to ba magana wani malamin ka ake ba ko wanda wanda ka nada a matsayin wali ko shehu a ba magana shi an ce kakkama manzon da Allah ya aiko wanda Allah ya turo shi ya yarda da shi aka ce kakkama shi ina ga malamin ka wanda tsammahani ne kake mutumin kirki ne tuhsinu zanna bihi amma wallahu hasibuhu duk yanda mutum ya kai kai kana kyautata mushi tsammahani game da abin da ya bayyana a gare ka tare da shi amma cikakken yi mushi hisabi da sanin haƙiƙanin shi ya yake wanda sai ubangijin shi shi yasa din nagartan mutum ba zai mutu ba ka ɗaga baki ka ce wane yana aljanna in ba aya gare ka ko hadisi ba akan shi an ta yi jihadi sai aka ce ina wani aka ce aiwani ya yi shahada sai wani iya za a yi aljanna mazalla ya ce kalla ya ce aha mazalla ya ce ra'aitu hufin nar na gan shi a gidan wuta yana cikin tawagar manzala da aka wuta jihadi ba a son kaɓa abinda ya bayyana a gare ka ga mutum haka kake kyautata mashi tsammani amma haƙiƙanin zuciyar shi wa ya sani in banda Allah sai Allah zaka baranta naka zo ka kafa wani a yau kaga annabawan da ya tabbata cewa yan aljanna ne tsarkakakku ne amma Allah ce kar ku wuce gona da iri ku tsaya inda aka tsaida ku to ina ga wani mutumin da kuma shi al'amarin shi gaba ɗaya ma duk tsammani ne ake kaga kenan min babi aula karka wuce gona da iri da shi a cikin al'amura malai ce wa banau zaka samu mutane a yau sun gina alqibaba sune qubba akwai gini da ake tadawa a kan kabarurrukan wasu mutane da sunan cewa ai su ɗin manya ne in katsin kashi daga nesa ga tsammanin masallaci ne ka akwai inda kabarin yake hadda salatul istiqbal kama wata salli ta tarban mutane saboda an mai da harakami cuwa-cuwa da mafiya a zo a gabatar da abubuwa a gabatar da abubuwa kuma wani abin ya jima yana yawo a cikin zukatan mutane ana ɗora mutane a hankali a kai a can wajen in ka shiga saman turin fos in ka shiga cikin kwamfani akwai wani kabarin wani wali da aka ce da ina tuna an za mu ta yi franco daga nan in ka biya wata lbu in kana da sai ka nasa in ka dawo kuma batana duka ya daga cikin abin da aka yi aka ɗora mutane a kai saboda hanyoyin da addini ya zo mana an gina mutane a kan mai ta'azim girmama irin waɗannan abubuwa ta kana tashi ma dama da shi da ka tashi a cikin ranka kai ma sai ka ƙara naka tun da wancan shi ma da ya ba dalili gare shi ba to haka za ka ga an gina ƙubba ko mutum ya mutu a binne shi a dabran masallaci kuna ƙari sallah ce maku bismillah aji a gaida shehu aji a gaida wani a can zai je addu'an ma yana tsammanin addu'a sai an yi ta a can take karbuwa duka waɗannan abubuwa ana ana yin su Allah kare mu to kaga wannan duka wuce gona da iri ne akan abin da addini yayi umarni akai wa banaw alqibaba wal masajida kai wasu da ma masallatayya ala adrihatil auliya'i was salihin akan kabururruka na waliyai da salihan bayi waɗanda ake ga cewa mutanen kirki ne mutumin kirki ne masha Allah alhamdulillah Allah ya mushi rahama Allah ya ƙara mushi falala da karama da yake da kai ma ka san yadda zaka ka gyara alaka tsakaninka da ubangijinka ba zuwa zaka ka mallake mushi ba ku zo ku tulun mushi gaba daya wai so kuke shi ya sadar da ku to waɗanda suka shiga aljanna kahin shi a yi shi ko a yi mahaifiyar shi ma su wasar da su babu ya da kyau mutum fahimci addini a wannan mahanga ka zamanto bawa ne na Allah kadai ba bawa ne ba mazala salasala ya zo ya ma mutane bayani ya fitar da su daga bautan bayi zuwa ga bautan ubangijin bayi subhanahu wata'ala mala ce wa sallau fiha suka rika sallah a cikin waɗannan kaburruka wanda aka gina a gindin masallatai ko kuma a kabarin za a zo a gina masallaci saboda wa ana ga cewa shi wanda yake cikin kabarin nan da ajin tabarkalla ne mali ya ce wa in kana lillahi wannan masallacin koda an gina shi dan Allah lakin bi qasdi ta'zimi lil maqburina amma idan zaman to akwai manuha ta girmama waɗanda suke cikin kabarin nan ai waɗanda suke cikin kabarin ɗan ajin tabarkalla ne ya kamata a gina masallaci a gehen su ko a sama inda suke ko a wajen kusa da inda suke to wannan duka yana daga cikin bauta wani Allah subhanahu wataala kuma kai tsaye zai cire ka daga cikin musulunci wa tafu bi quburihim kai wasu dawafi wa suke kuma iyana ana godo shi wallahi sosai mutane suna yi kabarin ake dawafi yanda kasa ake maka'aba ana kaiwa ana dawafi ko kuma ya zama to kaiwa da kawa wannan suna huta wannan suna shigowa wannan suna huta wannan suna shigowa ana ta dawafi ana safa da marwa ana zuwa ana zawwa me yake nema albarka me yake nema biyan bukata me yake nema a kare su daga matsala wannan duka aikin waye aikin Allah ne kadai duk wanda ya shiga wani Allah wanda mutum ya bar musulunci Allah kiyaye malaci wastaghasu bihim suka rika neman dauki da agaji daga wajen waɗannan da suke cikin kabarin nan fi kashfil mumillat a cikin yaye musu dukkan wani abin da yake al mumillat yani ash-shada'id a yaye musu damuwa wannan kuma ya bayyana a cikin sati kusan wata guda da ya wuce kuna makamancin wannan ko ana haɗi mutane ana cewa ba haka nan bane ba wani ya tahi gindin kabarin wani shehu yake cewa man fetur ɗinmu ya hau an cire mana tallafi an mun shiga matsala kwanan masara ya hau kwanan shinkafa ya hau ku tallaba mana dama ku kuke agaza mana dama wanda yake cikin kabarin ba yake roƙa wannan roƙon wa ake mashi Allah daga lokacin da ka bige kake ma wani wallahi zallan ku shirki ne kai ka bar musulunci sai dai ka sake shigowa amma musuluncin ka wancan ya kabarar da shi Allah kiyaye wastaghasu bihim fi kashfil almumillat wa qada'il hajat sannan kuma da biyan bukata a nemi daukin su wajen siyaye damuwa sannan kuma su biya bukatu irin kasashen masar da kasashen sudan har akwai inda wasiƙa ake rubutawa in ka sai ka rubuta wasiƙa sai ka meka kai bukatunka kaza da kaza da kaza da kaza a meka mashi a biya maka bukatunka wani aikin waye Allah Allah kaɗai ke iya biya maka bukatunka amma an ɗauki wannan wazifa wannan aiki na ubangiji an damƙa shi a hannun wasu kuma na ga cewa wannan shine addini alhali wannan bai da alaƙa da addinin Allah ko ta kusa ko ta nesa Allah kare mu dole ne zuciyarka ta zauna a matsayin mi baiwar Allah ba baiwar wani Allah ba yanzu a yau zaka samu mutum sai ya tara jama'a yana bayani ba zai ce musu Allah ba ba zai ce musu manzo Allah ba sai dai ya rika kwade musu wasu matsayi da wasu matakaiya na malaman shi ko na makamancin wannan duk wanda zai maka karatu ya karanta maka mi Allah ya ce mi manzo Allah ya kwade ya sahabbai suka gane suka shiga aljanna Allah ba da labarin yan aljanna ne kai ma ka bi wannan hanya dukkan wani kame-kame da wani zai zo da shi ya iya abin shi kare batar da kai a rika baka labarin wasu wasu wasu wasu wasu wasu mutane waɗanda Allahu a'lamu an yi su ko ba a yi su ba khayal ne ko ba khayal bane Allahu a'lamu hayaniya kawai ka sabka daga sanin hakikanin ubangiji ka shiga sanin karantan wani labarai da tatsiniyoyi da mahulkin wasu mutane na daban turaka za ga suna neman agajinsu da a nema a biya musu bukata mutum zo gindin kabari yana roƙon wanda ke cikin kabari akan ya biya mushi bukata wannan shirka ce ga Allah subhanahu wataala bale ce wa ra'aw anna salata fi adrihati al-awliya afdalu min as-salati fil masajid akwai wanda suke ganin cewa yin sallah a gindin kabarurrukan waɗannan waliyai ya mahi yin sallah a masallatayya saboda ana ga wannan wurin iya da wata ɗoriyar daraja ta mi ta musamman a yau kuma har bulaguro mutane suke saboda su je su yi sallah a masallacin da aka binne wani a ƙasa kaza ko a gari kaza kuma ana ana yi lakiyayi fitina ce da sunan addini maimakin ka bauta wa Allah sai a sa ka bauta ma wani Allah wanda wannan kuma ashaddu khataran shine abin da ya komi zama hatsari a saka bauta ma wani Allah maimakon ka bauta wa Allah karshe kana tashi gobe kiyama tantirin kahuri ne kai baka da alaka da musulunci la min qarib wala min ba'id la kiyaye malik ta wa qad warada fil hadith ash-sharif an aisha radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa qalat aisha take cewa Allah karin ra'a gare ta lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da rishin lahiya ya sabkowa yani ya kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tafiqa tafiqa ma'anahu ja'ala manzala sallallahu alaihi sai ya zamanto tafiqa sai ya zamanto yatrahu khamisahu khamisatan lahu ala wajhi yana cikin wannan rishin lahiya sai rika dokan wani wata wani wani kyalle ko kace wata rigar shi sai rika dorawa a saman huskar shi fa idza tamma biha kashafaha idan ya dora saman huskar shi in yaji lunwa shi ya fara yi mishi yauni kashafaha sai ya doke kuma wannan wannan tuwayin da ya dora saman huskar shi fa qala wa huwa kadhalika Aisha take cewa manzo Allah sai ya fada yana cikin wannan yanayin na garishin lahiya ya tsananta a gare shi a wannan yanayin manzo Allah yake cewa la'an yake cewa la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara mazalla ce tsinuwar Allah ta tabbata akan Yahudawa da Nasarawa me yasa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun doki kaburrukan annabawansu a matsayin masallatayya wuraren bauta na Allah mazalla ce tsinuwar Allah ta tabbata akan su suwa suka rika annaba suka rika fa amma Allah tsine musu albarka Aisha take cewa yuhadhiru ma sana'u mazala yana jan kunne ne game da abin da alyahudu nasara suka aikata shi yasa kaga a ƙarshe ƙarshen rayuwar shi yake ta tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudu da nasara saboda sun riki kabarurrukan annabawan su a matsayin masallatayya sai ce walaula tace walaula zalika in ba haka ba in ba da haka ba tace obriza qabruhu da an bayyana kabarin shi ghaira annahu khashiya an yuttakhadha masjidan sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam yaki ya tsoraci kar a riki wannan kabarin nashi a matsayin masallaci ko inda za a rika zuwa ana zawwa da haka inda ma yake a cikin gehen inda masallacin ya iske shi za ga an ɗauki wani mataki na musamman saboda kuma banda shi ma akwai askara a tsaye duk wanda aka ga zai wani hayaniya irin na 'yan bid'a da mushrikai za su kore shi saboda in za a bar 'yan bida a wannan wajen ba abin da maza su yi da sunan soyayya ta ƙarya mesa na ƙarya haƙiƙanin abin da manzan laye ya ja kunnen ka'ai sai ka zo kana yi son shi ne kake a ba son shi kake ba ya ce ka'ai kuma ka zo kana yi kuma ka ce son shi ne kake ya za a haɗa tsakanin waɗannan maganganun guda biyu malam alƙasum mace ce za ta ce tana mutuwan sonka amma kuma duk umarnin da za ka bata bata bi wani wani soya ne ba soya ba ce soya ka ne take ɗaya ƙwarai da gaske mutum ya ce yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma umarnin shi kaƙi ka bi ai innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk wanda kake so to zaka zama to kana da'a ne a gare shi amma zai ce maka gabas ka ce yamma kuma aka tada magana sai ka ce a ina ina kaunan wane wace irin kauna ce kake mishi son manzon Allah shine ka tsaya tsayin daka abin da ya karantar kai aiki da shi abin da ya hana ka hannu kaga anan a cikin karshe karshe yake ta la'anatullahi alal yahudi wan nasara sai ce ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sai ce ta yuhadhiru mimma sana'u mazala yana jan kunne ne kar ku yi abin da suka yi kaga su annabawa suka rika suka musu haka mazalla ya ce Allah ya tsine musu to kai ko ba ma annabi bane wanda ka riga wanda ma ya riki annabin annabi da yake da garanti an tsine mai to kai ina ga wanda kai kuma ka zo ka rike wani gashi ga kamar shi wanda in ka ɗauko maganganun da ya yi da irin abubuwan da ya a cikin rayuwar shi ko kare ba zai ci ba amma ka zo ka bige cewa dole sai an zo an an nuna tare da shi tuku abubuwa za su ta yi daidai wajibi ne mutum mai imani ya tsabtace addinin shi addinin ka zama to a tsabtace yake duk wani abin da ke na hayaniya da bauta wani Allah ka tsabtace addinin ka daga shi mal ya ce akhrajahu ash-shaykhani al-bukhari wa muslim yace wa jara minhum al-ghulu fi ash-shi'r wan nasr yace kai mutane a yau ya gudanu a tare da su azarbabiya a cikin shi'iri kasiru da ake yi waƙe mutum ya rika haɗin maganganu wanda ba haka nan ba aka manzala sallallahu alaihi wasallam wan nasr ko ko magana wanda yake zibe abin da ke cewa an nasr shine magana wanda zaka yi ta za ta tsaru tana tahiyya akan tsari mai kyau amma bila waznin wala qafiya babu wazani wazani irin na arud sannan ko babu wata qafiya wanda za a ce dole sai ya kare da letter kaza shi kuma shi'ir shi yake da wazani kuma shi yake da kafiya ya karanta ilmul ilmul arud to yace zaka samu waƙe-waƙe da bayanai na zube shine annasar yace ma ya qulu adduhu wanda ilga shi zai tsawaita wane yayi wane ma yayi wacce ma tayi wane ma yayi yace hatta jawwazu al-istighasata bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa sa'iris salihin yace har sai suka kai matakin da suka suka halatta alistighasata neman agaji a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasa'ir salihin da ma sauran salihan bayi yace fi kulli ma yustaghasu fihi yake cewa fihi billah a cikin duk abin da daukin Allah kada yake nema sai a ce maka ai in ka nema wajen manzo Allah ma yayi in ka nema wajen malam wani ma yayi subhanallah ita alistighasa tana daga cikin anwa'ul ibada wanda aikin Allah wanda babu wanda zai iya ka ɗauki sai Allah ba a roƙon kowa sai Allah ba a roƙon annabi ba a roƙon salihin bawa ba a roƙon kowa sai Allah subhanahu wataala Allah ce iz tasghisuna rabbakum fastajaba lakum anan manzala sallallahu alaihi daga hannu yake roƙon Allah subhanahu wataala akan Allah ya ka musu alistighasa ya ka musu dauki ashe kaga manzala ma nema yake a wajen wa a wajen Allah sai ka zo ka ce a a wajen shi ma ana iya nema to waɗannan abubuwa duka wajibi ne mutum musulmi ya karanta su saboda zaman to kana iya bambance su kana hudda kowane karatu wanda ya kamata mala ce wa nasabu ilaihi ilmal ghaib suka jingina wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya san ilimin gaibi sai ce ai lokaci kaza an yi kaza ai ya san gaibi alhali gaibi babu wanda ya san shi in ba wa ba in ba Allah ba idan ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani abin da za a gaba to Allah ya ba shi labari ce musu za a yi abu kaza a gaba in huwa illa wahayin yuha fala yuzhiru ala ghaibihi ahada babu wanda yake da ikon sanin gaibin ubangiji sai shi in ku kaga wani ya sani to illa manirta dace ta aiki min rasulin sai abinda Allah ya ga dama sanar da wani manzo cewa ce musu za a yi kaza ce musu za a yi kaza to kaga wannan ko ba za a lissawa shi a matsayin ba a matsayin sanin ilimin gaibi in ka ɗauko rayuwar manzara salasala akwai abubuwa da yawa suka faru wanda suna tabbatar maka cewa manzara salasala mai san gaibi ba ka ɗauki hadisatul ifk da aka zargi aisha radiyallahu anha da cewa ta yi wani abu tare da mista ko kaga sai da aka ɗauki kusan wata guda garin madina ya yi rigim mazala ya rasa ya zai ya kirayi aliyu ya ce aliyu ya kace gani mazala ce aliyu ya ce kaka dami kanka ya ce mace wadda ba aisha ba suna da yawa maganganu daban-daban mazala yana neman mahuta kuma wahayi yanki aka shiga cikin wani irin rudu inda san gaibi ta zai tumu a abin nan kaza kaza kaza kaza ne ba a ma fara magana mabarantana har aka wanda matakin to akwai abubuwa da dama waɗanda suka faru wanda su ya tabbas mazalla bai san gaibi ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambata mana haka a cikin alqur'ani mai girma malaka cewa hatta qala ba'dul ghulati yace har sai da aka samu wasu daga cikin ƴan azarbabiya suka faɗi cewa suke cewa lam yufariq ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama duniya suka ce manzala sallallahu alaihi bai bar duniya ba hatta alima ma kana wa ma yakunu wai har sai da ya san ma kana duk abin da ya kasance a baya wa ma yakunu da abin da zai kasance a gaba kin ya san me ya san gaibi haka wasu suka faɗi amma kuskure ne wa khalafu sarih alquran suka sabawa abinda ya bayyana a cikin qur'ani karara me ya bayyana Allah ce wa indahum mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah sheke da mukullayen gaibi wanda babu wanda ya san su illa hu sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin ba wanda sani sai Allah kaga sarihul qur'an ko wa qala ta'ala haka Allah yake ambata cewa inna allaha indahu ilmus sa'ati ku sani cewa Allah shi yake da ilimin tashin kiyama can hadisin Umar ibn al-Khattab da Jibril yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam akan cewa mata sa'a yaushe tashin kiyama zai kasance me yace mishi mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il me tambayan bai hi wanda ake tambaya sani ba kenan da ni manzan Allah da kai mala'ika jibril gaba ɗaya mu musan gaibi ba ba musan ba yaushe za a yi tashin kiyama amma inda ya san gaibi zai san tashin kiyama ko ba zai sani ba zai sani yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha mai Allah ce fi ma anta min zikraha ila rabbika muntahaha sanin iliminta yana wajen Allah subhanahu wataala to shi ne Allah yake ce anan indahu ilmu sa'ati Allah shi yake da ilimin tashin kiyama yau shi ta ba wanda ya sani sai Allah Ahmad Allah ya ba mu labarin alamun tashin kiyama amaratu sa'a alamatu sa'a sannan Allah yake ce wa yunazzilul ghaitha Allah shi kadai yake banta da sanin ko kuma da sabkar da ruwa daga sama ba mai isa ko shi in ba Allah ba wa ya'lamu ma fil arham Allah kadai ya san abin da yake cikin mahaifa mace mi za ta aiwa Allah kadai ya san menene wani na iya cewa ana iya ana iya ecography yanzu a gani ko to me ake gani hashashe ne ake gani wannan abinda ake tsammahan ake ganin ma hashashe ne haka ne ko sai ki ji a ce miki zaki a hida namiji sai ki a hidiya mace ke ko duk an yi tanadin abubuwa an yi da kaza da kaza da kaza ko a ce kaza ne zama kaza a ce kaza ana yawan yana yawan sabawa wani dan bangaren da dan adam yake tsammani zai iya sani mai kudi ne talaka ne wa zai iya haɗi maka wannan a ko ana gani eh a ko ana gani mai kudi ne ko talaka ne dogo ne ko gajere ne fari ne ko baki ne dan wuta ne ko dan aljanna ne ana ya gane ba ya gane me aikin shi an yazo duniya me zai ana iya sani wa ya'lamu ma fil arham Allah yake da cikakken sani akan dukkan matakai da Adam zai taka sannan wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada babu wata rai da ta san abin da za ta tsururta a gobe me za a yi gobe Allah kadai sani an yi program an tsara abubuwa kwatsam sai mutuwa ta zo ko ko mutuwa ba ta zo ba duk abin da aka tsara kuma Allah sai ya watsa shi a cikin minti ɗaya ko ƙasa da minti guda shi yasa kullum kakka yarda ka rabu da Allah Allah shi yake da komi karka yarda kai a yaga da Allah duk wani abin da kake takama ka karanta kaza ko ka kama hanya kaza ko ka yi wane ne duka ganin daman Allah ne sai ka kai ƙarshe sai Allah ya watsa abin gaba ɗaya ko ya sallabe hankalin ko ba ka ba nawa aka ya gama karatun da zai gama gaba ɗaya ya samu iya diplom da ya kamata kuma Allah jarrabe shi da rashin hankali hankalin ya huta mai hawan diplom ɗin shi tun da ita diplom ɗin ba ta za ta yi aiki ba ko harakan kasuwa kake ko harakan kaza kake sai an kai wani matakin da ana ga cewa an zo inda za a meke kafa sai Allah ce a ai ba mu tsara haka ba kuma abinda Allah ya tsara shine abinda zai tabbata da haka mutum ya zamanto tare da ubangiji subhanahu wataala kakka yarda ka bar Allah wa ma tadari nafsun ma za taksibu gada sai Allah ce wa ma tadari nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai kuma da ta san a ina za ta mutu wanda duka gaibi ne sai ka gama rayuwarka a da magaram ashe a can wajen waje kaza za a ranka la'alla ma a saman kai kun hau sama kuna saman jirgi ana za a je wani waje za a yi wasu abubuwa ana ta tsare-tsaren duniya ko ku ɓace gaba ɗaya subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wani jirgi ya faɗa ƙasar ruwa mutanen gasunan yadda suke kowa a zazzabin an sa santir an yi waye amma kashishuwa ne kawai komi yanarki jirgi zungut guda su kuma inda Allah rubuta za su zauna kenan duk dubaranka da wani kalkilkinka da wani wane ne baka isa ba yadda Allah rubuta kawai haka zai Allah samu cika da imani amma ɗan adam ya sani cewa akwai aiki gagarumi a gaban shi wani abubuwan da kake gani duka sullam ne matattakira ne wanda za su kai ka zuwa ga samun yardan Allah ta kakkai wasa da rayuwarka wajen neman yardan Allah subhanahu wata'ala ba mutuwa ke da matsala ba yaya mutuwar za ta same ka wa mata dari nafsun bi ayi ardin tamut sai an ɗauke ka la'alla daga gidanka za a kai ka likita ashe Allah ya rubuta in an zo mararraba kaza an tsaya ana jiran ferush kahin tsawon ya kama kai anan ne Allah rubuta zaka mutu ko irin hatsari da ake yi daga gari kaza zuwa gari kaza cikin dajin nan abinda za a zai faru nan yanda Allah ya tsara haka zai yi shi labarin wani almajiri da yake zuwa wajen Annabi Suleiman ajalin shi ya saura 'yan lokuta kaɗan malakul mutu yana wajen shi ma sai ki yawan kallon wannan mutum sai shi almaji da gaja annabi suleiman a ɗauke ni a kai wurin nesa wannan mutumin ya matsa kawai muzirre ke mu kallona yake ya cika kallona shi kallon da yake mushi mamaki yake wannan mutum a ƙasa kaza a can ne za a shirin shi kuma yanzu gashi saura 'yan lokaci 'yan kaɗan kuma gashi a zaune ana ya ce annabi suleiman a umarci iska ko aljanu su ɗauke shi su kai shi wani su ajiye shi yana zuwa ana ajiye shi shawar kuma mutu yana wannan wurin kuma lokacin yayi faltaƙal ma'u ala amurin ƙarƙudir sai suka haɗe babu ran da ta sa inda za ta mutu inna allaha alimun khabir allah masani ne cikakken sanin da jahilci bai gabace shi ba sannan mantuwa ba ta riskan shi khabirun kuma Allah mai cikakken baka labari ne game da duk abin da ya faru abin da ya faru a kanka sanin da Allah ya mushi kai baka mushi ba wa qala ta'ala Allah yake cewa mukhbiran an rasulihi yana mai bada labari akan manzon shi walau kuntu a'lamu al-ghaiba inda na san gaibi lastakthartu min al-khair da na yawaita alheri wa ma masani su da wani banna ko wani rishin jin dadi ta bai same ni ba in za ɗin kauta daga nan ashe gangara za ka yi ka yi targaɗe shi kenan sai in ka zo na sai ka zamna mata kwa sai ka ajiye ƙahuwanka sai ka sabka ko ba ka ba walau kuntu a alamul ghaiba lastaksartu min alkhairi wa ma musaniya su in kauta za ka samu wani abu da zai zo lalata maka rayuwa sai ka zamna a gida a sabka lahiya amma baka sani ba dole haka za a taka a tahi walau kuntu a'lamul ghaiba inda na san gaibi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce lastaksartu min alkhair Allah ke bada hikaya game da manzo Allah cewa ai da na yawaita alheri da duk wani abu na damuwa bai same ni ba to amma ban san gaibi ba sannan wa qawluhu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi alghaiba illa Allah fadi musu cikin sammai da kasai kab babu wanda ya san gaibi sai Allah to za ka karanta wannan ayar wani zai ce maka manzo Allah san gaibi ya za ka gaskanta shi a antum a'lamu amillah da shi da Allah wahi sani Allah ya ce ba wanda ya sani shi kuma ya ce maka ai wani ya sani wa za ka gaskanta Allah wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa wa kai Allah gaskiyar zance babu to waɗanda duka dalilai da suke maka nuni akan ta babu wanda ya san gaibi sai Allah malace wa idza alimta anna shirka idan ka fahimci cewa ka san cewa lalle shirka hadasa bi sababil guluwi fi salihin ya afku ne a dalilin wuce gona da iri game da salihan bayi wa annahu innama ja'atir rusulu ka sani cewa kuma manzanni sun zo min awwalihim ila akhirihim tun daga farkon manzanni annabi nuhu har zuwa karshen su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗanda duka sun zo ne yad'una li ibada suna kiran bayin Allah ila ifradil ila ifradillahi bil ibada cewa su kadaita Allah da bauta malice in ka san haka wannan manzannin ga aikin da ya kawo su wannan manzannin ba su zo ba la ila isbati annahu khalaqahum wa nahawihi ba sun zo wanda su tabbatar wa mutane cewa a Allah ya halicce ku dama sun sani Allah halicce ku ne shine tauhidur rububiyya go kaga duka kahore da aka ambata a baya duka suna da wannan tauhidur rububiyya sun san Allah ya halicce su shi halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci rana ya halicci wuta ya halicci kaza da sauransu kenan wannan annabawan ba su zo ba la ila isbati annahu khalaqahum wa nahawihi ba da su tabbatar wa waɗannan mutanen cewa wai Allah ne halicce su a sun san wannan amma annaban sun zo ne saboda su fahimtar da su cewa Allah kaɗai ake bauta ma yace idahum aw izhum muqirruna bidhalika izhum saboda su waɗannan mutanen da aka aika musu manzannin nan muqirruna suna masu tabbatarwa bizalika da cewa ai Allah halicce su dama sun san wannan malace kama qarrarnahu wa karrarnahu kamar da muka tabbatar da haka aka yi bayanin shi ko muka maimaita maganar shi a baya aka kawo ayoyin Qur'ani suke tabbatar da haka malace waliza qalu saboda haka ya zamanto manzannin ya zamanto suna cewa a ji'itana lina abudallaha wahdahu wai kun zo da manzannin kun zo mana ne don mu bauta wa Allah shi kadai ashe da suka sun kira su akan mi bautan Allah kawai suka ce wa nazara ma kana ya abudu aba'una mu bar abin da muka iske uwaye da kakanni suna yi me ma'ana haka ai li nufridahu bil ibadati kun zo ne don kuma na bayanin cewa mu ɗayanta Allah a cikin bauta wa na husuhu biha mu keɓanci Allah da al'amarin bauta shi kaɗai min duni alihatina banda sauran allolinmu to a lokacin aka rika ɗauki ba daɗi aka rika tafka sa'in sa tsakanin manzannin da waɗanda suke annabawa a gare su to kaga waɗannan duka suna maka nuni akan cewa babu wanda ya san gaibi saiwa sai Allah da haka manzala sallallahu bai san gaibi ba ga dalilai an karanta idan manzala bai sani ba akwai wani wanda isai sani babu a ce wannan malami ne ya giga amma ya san gaibi a ba wanda san gaibi gaibi Allah kawai san gaibi kuma suna kokarin tabbatar da cewa manzala ya san gaibi dan me dan su tabbatar abun zuwa ga malaman su malaci anwa'ul ibadati wa adillatuha da mun tina wani wuce biyu kenan za mu tashi insha Allah ta'ala darasi na gaba anwa'ul ibada dangin abubuwan da su ne in kama wani Allah haƙƙin Allah ne shi kaɗai in ka yi shiga wani Allah ka buga gehe za mu ji dalilai na ƙur'ani da hadisi akan haka wajibin mutum musulmi ne riƙa roƙon Allah shi da shi tafarki na ɓanagarci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance daga cikin addu'o'in shi yana haka idan manzon Allah yayi wannan addu'an ce Allah shirye shi ina gani da kai in babu aula kuma sannan bautan Allah ba son zuciya bane ba ba abin da kaga dama bane zaka bi a miye Allah shar'anta a matsayin bauta Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma ighfir lana waghfir li aba'ina Allahumma aslihna wa aslih dhurriyyatana subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله